inda yake na'am inda yake
yawa yana nufin ne inda in ya je makan zai zauna ba zai koma wuraren da ya tafi akan dabba ya zo ya tafi a sawu ba babu fin nikahi wa talaki wa raj'ati wa zihari wal ila'i wal li'ani wal hul'i wal rida'i wayan abubuwa gaba daya ya kawo mana su a babi a babi ne saboda suna da alaka aure da saki da kome an raji a kome azihar kuma hukunci ne na wadda ya shabbaha matarsa da wata muharramiyarsa sannan ila'i kuma hukuncin wanda ya rantse akan ba zai shiga ɗakin matarsa ba alli'an kuma wanda ya kore a ta tsakaninsa da matarsa ko ya tuhume ta da fahasha wal kul'i kuma shine ba da wani abu namiji ya ba da mace ta ba da wani abu ga mijinta a matsayin saki idan matsalar a ɓangaranta yake ma'ana ita ce take cutar da shi ta kawai ba ta sansa amma idan ɓangare a gunsa matsalar idan a gunsa ne ba za ta bada komai ba kamar da zai zo yi magana kai warrida kuma shayarwa wala nika illa bi waliyin wa sadakin wa shahidai adil ya ce aure baya halitta sai da waliyi sai da sadaki sai da shaidu adalai guda biyu fa lam yushhida fil aqdi idan lokacin daura auren ba su yi shaida ba shaidu guda biyu fala yabni biha ba zai shiga ɗakinta ba hatta yi shida sai sun ba da shaida wa akalla sadaki rubu dinar mafi karancin sadaki shine rubu dinar shi dinar din a yanzu misali updating din kenan goma sha biyar ga watan ramadana kamar da nan muka faɗa dubu tamanin da hudu da ɗari takwas shine dinari rubu'insa din kuma dubu ashirin da ɗaya da ɗari biyu ne zai iya raguwa wani lokaci zai iya karuwa walil abi in ka hubu na bikir ya ce shi uba zai iya aurar da yarsa budurwa bi gairi iziniya ba tare da izininta ba wa in balagar ko da ta balaga wa in sha amma in ya so shawara ha zai shawarce ta wa amma gairul abi amma idan ba babanta bane ne filbikiri ita budurwa wa filbikiri wasiyun au gairu shi wani uba din wanda uba ya danka a hannunsa ne da wasici ko wani safala zawujuha hatta ta buluga wata azana ba zai yi ya aurar da ita ba sai ta balaga sannan kuma sai ta ba da izini wa izinuha su matuha izininta shine yin shiru kin yadda aura miki wane ta yi shiru to shine izininta ba dole ya ta bude baki ta ce ta yadda ba wala yuzawwiju sayyiba abun uba ba zai aurar da yassa bazawara ba wala gairuhu ko wani uba din wasiyin uba wanda uba ya bar mishi wasici illa bi ridaha sai da yaddanta wata azana za ta ba da izini bilkauli da baki ne ba za yi amfani da shiru ba saboda ita ta goge zahiru sai ta bude baki ta ce ina so ko ba na so wala tunkahul mar'atu illa bi izini waliha ba za a aurar da mata ba sai da izinin waliyinta aw zirra'i min ahliha ko kuma wani mai wanda ake ji da shi mai fada a ji cikin cikin danginta wani mai faɗa aji shi yake nufi da zurra'ai cikin danginta ko kuma wanda yake ya san abin da yake yi a cikin danginta wannan yana nuna ma a danginta din ba kowa ne zai zamanto mata wali ba akwai wasu irin mutane wanda kawai careless ne ba wani abin da ya dame su banda irin wayannan kan rajuli min ashiratiya kamar namijin da yake danginta a sultan ko kuma sarkin gari ko mai anguwa to shine zurra'ayi din wa kadiktu lifafi da niyya an yi sabani a kan matar da bata kai ta kawo ba wanda maza ba su cika son aurenta ba shi ake cewa da niyya an tuwalliya ajinabiyan shin za ta iya nada waliyinta ajinabi wanda ba danginta ba ba zurra'ayi ba kawai ya auren da ita da wannan an yi sabani suka ce za ta iya kasancewa ko an yi auren ma mutane abin ba zai dame su ba amma ka ce yar gidan wani babban malami ne wani babban mai kudi ne ko sharifi ne dama abin da mata suke yin daraja da daraja da shi ne abubuwan da manzo sallama ya faɗa tun kawul mar'atu li jamaliha wa hasabiha wa maliha wa didiha jamal kyau haka na jiki hasab kuma daraja aka ce daraja akwai gidaje masu daraja sanannu irin gida yanayin gida shine hasab hakanan nasaba abin da ya shafi kamar ita sharifiya ce da waye hakanan ta gidansu akwai kudi gidansu akwai sarauta ko gidansu gidan addini ne wayannan abubuwa suna kara wa mata daraja idan mata ta suna da ɗayan wayannan abubuwa ba a yadda mutumin da baya cikin dangi mutum haka kawai ya zo ya zama wali ya aura mata aure ba au ko kuma an yadda in ba haka ba ne to saboda haka wacce take da niyya ba ta kai ta kawo ba a nasaba ko a daraja ko a dangi ko a kuɗi irin wannan to shin zai yiwu ta wakilta koma wane ne ajinabi in dai musulmi ne kawai ya daura mata aure kai dole danginta da wannan an yi sabani a kai ina ibn kasim yake cewa
sabani wanne ne raji
a kawai sabani ne in an yi auren yayi eh sabani ne na mazhaba saboda haka in ta wakilta wani in yi auren da ita to ba wanda ya isa a cikin dangin ta zai warware ibn kasim ya ce za ta yi yin haka shi kuma ashe abu ya ce ba za ta yi yin haka ba saboda haka sabani ne wanda ya ce za ta yin haka in an daura auren to danginta ba su sa su warware ba wanda suka ce bai kuma ba za ta yi yin haka ba to danginta za su iya warware auren wal ibn aula min al abi yace da ya fi cancanta da ya zama waliyin mahaifiyarsa idan za ta yi aure fiye da uba mutum ne yaro ne mahaifiyarsa suka rabu da babansa mahaifiyarsa za ta yi aure to shi ya fi kowa cancantan ya zama walinta wal abu aula min al shi kuma uba ya fi kowa cancanta ya fi dan uwa cancanta wa man karuba wa man karuba min al asabati a hakku wanda ya fi kusanci daga dangi aka ce al'asaba dangi bangaren uba su ne asaba waɗanda suke da gado to wanda ya fi kusa shi ya fi cancanta wa in zawaja albayidu maza zalika amma wanda ya fi shi wanda yake manisanci tare da akwai makusancin in ya aurar da ita shi kenan ya yi yanzu misali uba ne ya aurar tare da ga uba ga ɗa ko kuma ɗan uwa ya zama wali ga uba haka ga uba baffa ya zama wali a gani shi kan auren yayi walil wasiyya an yi zawuja tifla fi wilayatihi shi wasiyyi wanda da aka danka amanar yaro a hannunsa zai iya aurar zai iya aurarwa zai ba yaro karami aure fi wilayati yaron da yake karkashin kulawarsa wala yuzawiju sagirata amma ba zai aure da yarinya karama ba illa an yi amurahu abu bi in kaiha sai dai a wasicin uban yarinyar ya ba ya bashi umarni da ya aure da ita saboda da ana wa yara kanana aure wanda saki baya hannunsu ana yin haka ne ko saboda sababbai da yawa mutanen da suke musamman fulani ja'izi ne yaron da bai balaga ba kai masa aure amma yarinyar da bata balaga ba to inda babanta wasici misali ba- ba- bai halatta mata ba amma ita ma karamar idan babanta ne yana so zai aurar da ita tana karama walaisa zaul arhami min al awliya zaul arham su ne wanda ba su da gado a wajen fukaha'u wanda ba su da gado to ba su daga cikin waliyai wal awliya min al asaba su waliyai suna daga cikin dangi na bangaren namiji masu gado na'am
wala ya khutubu ahadun ala khitbati akhihi kada wani ya kuskura a, ya nemi auren wata da dan uwansa musulmi ya shiga nema aurenta wala ya sumu ala saumihi haka nan in babin ciniki ne kuma in ya shiga ciniki kar ya shiga wannan cinikin sai ya wazalika izara kana wa taqaraba wannan yana haramta ne lokacin da suka kowa ya bawa dan uwansa kai shine rukuni kenan kowa ya gamsu da dan uwansa wa taqaraba kuma abubuwan sun kusa wato sun kusa gamawa a tsakaninsu sun kusa daidaitawa amma kafin ba su yi rukuni ba ba su yi takarubi daidaitawa ba wannan lokaci za ka iya nema wala ya juzu ne kawo shigari auren shigar wa huwal budu'u bil budu'i ka ce zan aura ma kanwata ka aura min kanwar ka ba sadaki ko in aura ma yata ka aura min yarka ba sadaki shine al budu'u bil budu'i wannan haramun ne wala nikahun bi ghairi sadaqin babu aure kuma ba tare da sadaki ba wala nikahul muta'a hakanan bai halitta a ba halitta a yi auren mutu'a ba wa huwa nikahu ila ajalin shine aure zuwa ajali wanda shi'a suka halalta suna yi misali ka auri mace sati ɗaya ko wata ɗaya wata biyu kawai da zaran satin watan yayi yadda kuka yi yarjejeniya shikenan auren ya mutu Eh, wannan abu ba zai zamanto jayizi a shari'a ba walan nikahu fil idda hakanan aure a cikin idda shi ma baya halatta wala ma jarra ila ghararin fi aqdin aw sadaqin hakanan auren da wato ya janyo gharari shine yaudara wannan ghararin yaudaran fi aqdin a auren ne a auren ne au sadakin au ko kuma a sadakin ne wannan auren shi ma baya halatta garari a aure a daurin aure shine misali a namijin ya ce to a daura mana aure idan wani abu na ya yiwu auren daidai ne in bai yiwu ba auren ba daidai ba ne ga wannan garari ne abubuwan nan zai yiwu ba a kan wani abu takamammi aka daura auren ba shine garari a akudu kenan garari a sadaki kuma misali mutum bawansa ne ya bata ba san inda yake ba ko raƙuminsa ya bata ba san inda raƙumin yake ba sai ya sa bawan ko raƙum ya zama shine sadakin wannan daura aure wannan duk garari ne abinda dai baka da baya hannu ya zama wannan abin shine sadakin ba zai yiwu a kawo abin ba wala bi ma la ya juzu bai'uhu haka nan sadaki ne a ce a bayar amma abin bai halitta a siyar da shi ba za ka yi aure kana da jaki a misali ka ko alade ko giya ce shi ne sadaki duk abin da bai halitta a siyar ba bai halitta ya zamanto sadaki ba wa ma fasada minan nikahi li sadaqihi fusikha qabla al-bina'i yace duk auren da ya zama ya lalace a sanadiyar lalacewan sadakin to kafin a matar ta tare za a wurwure wannan auren misali sadakin ne bai cika rubu dinar ba ko ya cika amma abu ne wanda ba zai yi a siyar da shi ba ba abu halal ba ma'ana shi lalacewan auren yana da alaka da lalacewan sadakin to take za a warware auren tun kafin a kai ta dakinta faiza da khala biha idan ya shiga dakinta maza shiken auren yayi sai a dawo a gyara sadakin shi yasa ya ce wa kana fihi sadakul misli sai a ba a ba a ba ta sadakin da za a ba wa ire-irenta aka ce sadakul misli ko ko 'yan mata suna suka kama kowace yarinya akwai ajinta yanzu misali akwai wani gidan dankalin ya aure za ka ba da sadaki naira dubu ashirin sai ta godiya shi ne ajin wannan yarinyar akwai gidan da kuma in ka ba da sadakin dubu hamsin ma za su raina to saboda haka an ce sadakul misli to ana duba kufu'i yanayin yarinyar to sai a duba kamar wance in aka duba irin yanayin kyanta ko karatunta ko ilminta ko aka duba irin yanayin gidansu kamar nawa ne ya kamata ba ta sadaki to in an ce ai dubu hamsin ko ɗari yayi to sai a ɗauki wannan sadakin a baya in an bayar sadakun misali to shi kenan an gyara auren kenan wa ma fasada minan nikahi li aqdihi amma auren da ya lalace a sanadiyar ɗaurin auren ba a sadakin bane wa fusika ba'da bina'i haka zo aka warware auren bayan ta tare fafihil musamma to a wannan auren za a ba da sadakin da aka ambata ne sadakin da aka ambata shine shine za a bayar abin da yake nufi a nan shine idan aure ya lalace a sanadiyar daurin auren ya zamanto ko ba shaida ne kagan ba shi da daura aure bai yi ba ya zamanta ko ba sadaki ne haka ko ba wali daurin auren shi ya lalace to na auren sunansa babu shi za a wurwure auren kafin a yi auren kafin ta tare da bayan ta tare duk za a wurwure a nan yana magana ne idan muka kaddara cewa an wurwure auren bayan ta tare gidanta fafihil musamman to za a bata sadakin da aka ambata a gun ɗaurin aure in dubu ashirin aka ce dubu ashirin din za a bata in talatin ne talatin hamsin ne hamsin amma idan aka warware auren kuma kafin ta tare gidanta miji ya shiga daki dakin ta to a wannan lokaci ba komai ba komai ba komai ba ta da sadaki wata bil hurmatu amma wannan auren tunda ba a dalbinayi ne bayan an rigaya ta tare ne to da wannan auren alhurma haramci yakan iya shiga kama ta kau bin nikahi sahi kamar yadda aure sahihi haramci yake shiga yana nufin wannan auren kaga ba aure bane mai kyau ai to amma misali in yarinya wata yarinya ka aura irin wannan auren da ɗaurin auren ba mai kyau ba aka warware to mahaifiyarta ta haramta gare ka kamar yadda in aure mai kyau ne ma mahaifiyarta ta haramta in kuma mahaifiyar ka aura yar ta haramta kamar yadda take haramta aure mai kyau walakin la tahillu bihil mutallaqatu salasan amma wannan auren da wannan auren ba zai yiwu ta halatta ga wanda ya sake ta so uku ba ba an ce hatta tanki a zaujen gairahu ba to wannan mijin ba zai yiwu ya zamanto zaujen gairahu ba saboda ba aure ba ne mai kyau shi ne ce wala yi hassanu wala yi hassanu bihi zauje wala yi hassinu bihi zaujai ne sannan wannan auren ba zai mayar da ma'aura guda biyu ita din da mijin da ya aure ta ba zai mayar da su musini yadda idan suka yi alfasha za a musu rajam ba zai mayar da su ba aure ba ne mai kyau wa harrama Allah subhanahu min nisai sab'an bil qarabati wa sab'an bil ridai Allah subhanahu ta'ala ya haramta wasu mata guda bakwai a karaba bangaren dangi wannan dangi ne wa saba'an birridai wa sihiri sannan kuma ya haramta wasu mata guda bakwai bangaren shayarwa da suruntaka ma'ana bangaren auratayya haka ce sihir auratayyan da ya shiga tsakaninka da wasu sirikan sirikanka bangaren sirikantaka yana nufin bakwai din a- a a shayarwa da suruntaka din a- a- aka hada aka tada bakwai suka zamanto goma sha fudu فقال, فقال عز وجل حرمت عليكم حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم وأخواتكم وأماتكم وخالاتكم وبنات الأخ وبنات الأخت وإن سوبكوين إياي إياي ماتا نسكا هيفيكو وبناتكم دا يأيانكو واندا كوكا هيفا وأخواتكم دا يأن وانكو wanda uwa yan uwanku mata uwa ɗaya uba ɗaya ko uwa ɗaya ko uba ɗaya duk ɗaya ne wa amma tukun da yan abin nan mata yan uwa yan uwan baban babanku haka ce amma yar uwar babanka ta mata wa tukun da kuma yar uwar mahaifiyarka kaga wannan mahaifiyarka ce ai wa banatul akhi da kuma 'ya'ya mata na dan uwanka kaninka ko wanka wa banatul ukhti da kuma 'ya'ya mata na 'yar uwarka 'yar uwarka ita ma kanwa ce ko ya ce wayannan su bakon sun haramta ga aura fa haula'i min alqarabati wayannan su ne na dangi kenan wallawati min ridai wa sihiri bangaren shayarwa da kuma suruntaka suruntaka qauluhu ta'ala Allah da ya ce wa ummahatukum lati arda'anakum da iyayenku waɗanda suka shayar da ku mata ce ba ita ta haife ka ba amma ita ce ta baka nono ko so ɗaya ne kamar da bayanin zai zo ta shayar da kai ta haramta wa akhawatukum min ar-rada'a da kuma ƴan uwanku mata waɗanda ta shayar ma'ana duk yarinyar da wannan matar ita ta shayar da shi ko da dugo ne ta sha nononta ta wannan yarinyar yar uwarka ce ita ma ta bangaren reno ba zai yi ka aure ta ba wa ummahatu nisa'ikum haka nan matan iyayen matan ku na aure in ka aure mace ba zai yi ka aure mahaifiyarta ba wa raba'ibukum lati fi hujurikum da yara mata yara mata waɗanda abin yara mata na matanku waɗanda kuke rena shi ne a nan allah da ya ce allah fi hujurikum malaman tafsiri sun ce ba shi da mafomi a nan yana nufin 'ya'yan da 'ya'yan wasu 'ya'ya mata na wasu wanda matarka ta haife su to ba dole ne kai kake riƙin su kake kai kake rike da su a gabanka ko ba kai ba ne to sun haramta a gare ka ana cewa rabiba rabiba ka auri mace ta zo da wata yarinyar da ta haifa a gidan wani to wannan yarinyar ba zai yi ka aure ta ba ko tana gabanka ko ba ta gabanka amma zahirin ƙur'ani ya ce allati fi hujurikum waɗanda kuke uh, rike da su a gidajenku ko suke ƙarƙashin renonku hujur ɗin jam'i ne na hijir jam'i ne na hijar wannan shi yasa suke cewa ba shi da mafomi wannan ba shi da mafomi a nan fi hujuri kuma ana nufin waɗanda suke karkashin renonku ko kulawarku kulawarku an ɗauko shi daga hajar ne ko hijir hajar bi fatil hayi ko hijir bi kasril hayi wanda yake bada ma'ana na kula da tsaro ko kariya ma'ana ma waɗanda suke karkashin kulanku ko tsaronku ko kariyanku wannan ba shi da muhimmi ko da ba a gabanku suke ba yar matarka ba zai yi kawura ba shi yasa ya ce min nisa'ikum lati da khaltun bihinna to wannan yana da mafhumi daga matanku waɗanda kuka shiga ɗaki tare da su fa'ilam ta kunu da kaltun bihinna idan ba ku shiga ɗaki tare da su ba fala juna alaikum ba laifi ku aure ƴaƴansu ƴaƴansu waɗanda kawai ɗaurin aure ne aka yi kawai ba tariya haka banji aka rabu to saboda haka in kana so za ka je ka aure yarta eh ba ta yadda ba na ba za ta yadda ba hmm?
uwar ba ta a ana maganin shari'a ne ai ko ka ta yadda ko ka ta yadda wa halailu abnaikum alladhina min aslabikum da kuma ƴaƴan ƴaƴa a ƴaƴan ƴaƴan- matan ƴaƴan ku waɗanda kuka haifa ba waɗanda kuka yi kuke rukun su ba shine halail jam'i ne na halila halila matar ɗanka shi ake cewa halila shine allazina min aslabikum ba yaran da kuke riko da su kuke riko da su ba naku ba ko yaran gida ba a'a, yaran da ku kuka haifa matan matansu su ne halail shi yasa ya ce allazina min aslabikum din wa an tajma'u bainal ukhtaini hakanan kuma Allah subhanahu wa ta'ala ya haramta muku hada tsakanin yan uwa mata guda biyu hada su da aure amma idan ka saki ka sake ta za ka yi auren kanwarta ko yayarta ko in ta rasu shi ne a nan bai ce bai yi magana a kan wani auren ba ya yi magana a kan haɗa su wa an ta jima'u bainal ukhtaini a ce ya da kanwa ne matanka suna nan a ta gidanka ba zai yi ba in ɗaya ta rasu za ka yi auren ɗayar ko ka saki ɗayar sai za ka yi auren ɗayar ko da saksaki ne ba mutuwa ba Eh, illa makar salafa wayannan abubuwa gaba ɗaya banda wanda kuka yi lokacin jahiliya ba ku sani ba banda wannan su hukuncinsu shine kawai raba auren zai za a raba auren to wannan su ne aka hada su bakwai na arrida da kuma asir sannan akwai ɗaya da bai ambata ba shine ya kawo shine ya ce wa kala ta'ala Allah ya ce wala tankihu ma naka aba'ukum minan nisa'i kada ku auri a- a- abinda iyayenku suka aura na mata ma'ana matan da iyayenku suka aura wannan shine na bakwai din akwai kuma wanda bai ambata ba baya cikin bakon nan bangaren karaba baya kuma bakon bangaren arrida da kuma a- a- almusahara din shine wal musanatu minan nisa'i din da yaso shine matan aure matan wasu ya halitta ku aura ba matar da take da aure ba zai yi ka aure ta ba ta shine wal musanatu minan nisa'i sannan cikin wannan ayoyin kamar da muka yi bayani a tafsirin suratul nisa'i akwai mafuhumai da yawa kawai duk auratayyar da ka gani baya cikin wayannan abubuwan ya halatta ko da hankali bai dauka ba wasu daga cikin zai zo ya ma bayanin su ma mata annabi ma sa ga mata annabi ma eh yawa kaga ga matan annabi ma.
a suna cikin iyaye a yi Eh, ga matan annabi wanda iyaye mata ne wala tankihu azwajahu min ba'dihi abada kace malam su suna cikin iyaye a yi eh suna cikin iyaye Za a iya sa su cikin iyaye. Eh, za su iya shiga cikin ayaye eh wasu daga ciki duk zai kawo ya bayanin su wannan fikun ya kamata mutane su karance shi da dukka akwai jiya a cikin littattafai na na duba ashalul madariki ina ji mun kai shi labirarin darul fukan ne ban gan shi ba to ciki duk ya fito da waɗannan mafahim din abubuwan da qur'anin zahiri karara bai faɗa ba amma kuma haramtattu ne ko kuma zahiri karara a bai faɗa ba amma ja'izi ne wanda amma duka da istinbati da mafhumin abin da Allah ya faɗa duk za a iya warewa zamanin abin nan ne maulana shi muhammad gibrima to shi ne ya auri wata mata shi ne da ta rasu sai ya auri kanwarta muka yi ta- aka yi ta surutu ana ta maganganu shine da aka zo aka taru an yi bayan sallah shi kenan ya so ya zo ya ce to gashi na Allah ya ce hurriman alaikum mahatukum wa banatukum nan har zuwa wal musanatu minan nisa'i ku nuna min auren da nayi annaji Eh, wasu wai wa an tajma'u bainal ukutaini din shine suke fahimtar cewa sun fahimci cewa ba a auren yarinya a aure kan wata koya ya taka suka fahimta alhali shi Allah yana nufi ba a hada su su zamo kishiyoyi ne at the same time amma yawa eh amma da zarar an saki daya dayar tana rayuwa tana rayuwa za ka aure ta balle in tana sukan wannan wani abu ne daban a gane amma yanzu da yawa ma daga cikin akwai yara 'yan mata wanda za su je su fata auren kanwarsu su su zo su shiga gidan masu nayi wanda mun karanta riyadu salihin manzo Allah sallallahu alaihi ya hana wannan abu ta kamar wannan ne to shi ne wasu da ciki zai zo ya bayanin su ya ce wa harraman nabiyu sallallahu alaihi wasallam birridai ma ya harumu minan nasabi shi ne ce manzo sallallahu alaihi wasallama kuma ya haramta da shayarwa duk abin da yake haramta da nasaba to kuma yana haramta shi kuma shayarwa saboda haka akwai mahaifiyarka na nasaba akwai mahaifiyarka na shayarwa akwai mayar uwarka ta nasaba akwai yar uwarka ta shayarwa A haka ma za ka ciccire za ka ciccire wasu daban wanda ƙur'anin bai faɗa ba wani an tunka almar'atu ala ammatiha aw khalatiha hana haka nan kuma yi manzo sallallahu an hana ya hana a aura a aura ma a aura wa mata a yar uwar babanta ko yar uwar iyatta shine an manta da halanta kenan kana auren mace ka je ka auro kanwar babanta ko yayar babanta ko kanwar iyatta ko yayar iyatta bai halitta ba su ma ba sa daga cikin abin da zahirin ƙur'ani ya faɗa faman da ka hamra'atan ya ce duk wanda ya auri mace harumat bil akdi da ɗaura auren kawai ko da bata tare ba duna an tumassa a, ko da duna an tumassa ko da bata tare ba ala aba'ihi wato ta haramta akan iyayensa wannan matar wa abu ta haramta wannan matar akan iyayensa wa harumat alaihi ummahatuwa sannan kuma shi kuma a, iyaye mata na wannan matar sun haramta gare shi duk yana ma bayani akan ayan ne wala taharumu alaihi banatuha hatta yadkhula bil ummi sannan amma a, ƴaƴan matarsa din mata ba za su haramta a gare shi ba sai dai sai sai dai idan Ah, ya shiga ɗakin mahaifiyar au ya talazzaza biha ko ya yi mubashara ko ya yi mubashara da ita bilikayin da da daurin aure ne ya yi talazzuzi da mubashara au au milki yamini ko tana baiwa ne ya siye ta au shubhatin min nikahin au milkin ko kuma wata shubha na aure ko kuma na na mallakanta a matsayin baiwa a nan da cewa ya yi binikayin au milki yaminin au shibihihima shi kenan ya haɗa shi au bi shuba au bi shubahatin minhuma kai au bi shubahatin minhuma shi kenan akwai aure matarka ce akwai baiwa baiwarka ce akwai shubaha ta aure ta ɗauka matarka ce akwai shubaha ta baiwa ta ɗauka baiwar baiwarka ce saboda kaman da suka yi misali wala ya harumu bizina halal sannan ya ce halal ba halal baya haramta da zina ma'anan wannan misali idan mutum ya yi zina da mace to yadda ba za ta haramta a gare shi ba yar wannan matar saboda zina ne mahalal ne yake haramta banda banda zina shine wala ya haramu bi zina halalun din duk wancan abubuwan da ya faɗa din nan in dai bangaren haramun ne to haramun baya haramta halal shine abin da yake nufi to da ita ba ita hmm?
da ita matan ba eh duka inda ka gaba da inda bangaren har- haramun baya haramta halal saboda karfin da halal yake da shi din idan mutum ya yi zina da mace to zai yi auren yatta a gani ko ya yi zina da ya zai yi auren uwarta ita da ita kanta ba hmm?
ita kanta ba eh, matan fa eh,
wanda ya zina da matan zai yi auren ta
shi eh a min babi aula ai min babi aula a ita na ji wani ne ya fara
وحرم الله سبحانه وضع الكوافر ممن ليس من أهل الكتاب بملك أو نكاح الله سبحانه وتعالى يا حرمتا يا حرمتا كسنتر ماتا كافري mimman laisa min ahlil kitabi kafiran da ba sa daga cikin ahlil kitabi yahudu ko nas- ko nasara bi milkin kusantansu da mallaka a matsayinsu na ba yangu au nikayin ko kuma da aure wai hillu wadul kitabiyat bil milki amma ya halatta a kusanci mata na ahlul kitabi da mallakar mallakar su a matsayin kuyangu wa yahillu watu hara'irihinna bin nikahi haka nan ya halatta a kusanci ‘ya'ya daga cikinsu da aure ba bai ba bayi daga cikinsu ba yana nufin ya halatta a auri eh, ahlul kitabi waɗanda ba kuyangu ba wanda suke ‘yantattu wala ya hillu watu ima'ihin na binnikayi bai halitta a kusanci bayin ahalul kitabi bayi mata na ahalul kitabi ku yangu ba kenan binnikayi da aure li hurrin wala li abdin ga wanda yake ɗa ne ko wanda yake bawa duk bai halitta ya aure su ba wala ta tazawwaju mar'atu abdaha wala abda waladiha haka nan bai halatta mace ta auri bawanta ko bawan danta ba wala rajulu amatahu wala amata waladihi haka nan mutum bai halatta ya auri bai wasta ba ko baiwan dansa saboda sun saba wa harkar aure saboda shi bawa yana nuna ba shi da haƙƙi aure miji yana nuna yana da haƙƙi ka gani baiwa yana nuna ba ta da takamaiman haƙƙi sannan mata yana nuna tana da haƙƙi abu ne guda biyu addidani la yajtaniyani lokaci guda ba- bawanta ko mijinta lokaci guda bai wasa kuma matarsa ba zai yi ba walau an yi tazawwaja a mata walidi amma zai yi baiwar maɗa- mahaifinsa ya aura ga mahaifinsa a bai- a ga ma- ga ma- baiwa na mahaifinsa wa mata ummi ko baiwa ta mahaifiyarsa za- zai iya aura walahu an yi tazawwaja binta mar'ati abihi min rajuli min rajuli ghairihi yace zai iya auren yar yar matar babansa amma yar na wani mutum ne wani na wani mutum ne ba na baban nasa ba kun gane wannan Eh, yar na wani mutum ne Eh, misali misali mutum ne ya auro mace shikenan to tana da ya wadda ta haifa a wani gida to shi dan shi ɗansa zai yi auren wannan yarinyar Eh, zai yi auren wannan yarinyar wata zawajul mar'atu ibna zaujati abiha hakanan mace za ta iya auren dan mijin babanta dan mijin babanta dan mijin babanta ma'ana ah, da- dan ah, dan matar dan matar babanta ba miji ba dan matar babanta misali babanta ne ya auro wata mata matar tana da dan da ta haifa a wani gida to ita za ta yi auren wannan ɗaɗin akasin wancan matsala kenan eh kaga duk wayannan abubuwa ne wanda zahirin qur'ani bai ce haramun ba baya daga cikin abubuwan da suka zo cikin hurrimat alaikum ummahatukum din shi yasa yace min rajulin ghairi na ah, shi wannan dan na wani mutum ne daban ba dan babanta bane inda dan babanta ne kaga dan uwanta ne ويجوز للحر والعبد نكاح أربع حرائر مسلمات أو كتابيات ɗane mutum ko bawa ya halatta ya auri a ya auri mata yantattu musulmai su hudu ko a kitabiyat na ahlul kitabi su hudu ma mata hudu ya halatta ya aura wanda suke yantattu ba bayi ba walil abdu nikahu arba'i ima'il muslimat ya halatta bawa kuma ya auri yan mata kuyangu mata bayi su hudu walil hurri zalika shi ma da wanda ba bawa bane zai iya yin haka amma in khashiya la'anata in ya ji tsoron shiga wani kunci eh, kunci saboda rashin auren zai shiga wani irin yanayi na hali na kunci al'anata sun fassara shi da zina ne idan ya ji tsoron afkawa cikin haramun walam ya ji lilhara'iri daular sannan bai bai samu sadaki ko dukiya wanda zai iya auren wayanda ba bayi ba wayanda ba kuyangu ba shine zalika liman al-akhshi la'anata minkum wa an tasbiru khairun lakum abinda yasa Allah ya ce wa an tasbiru khairun lakum saboda idan ka je ka aure in ka aure baiwa duk danda duk danda matarka ta haifu bawan mai gidanta ne yanzu malam a wannan Ah, shi da aka ce ɗa mm, zai iya auren baiwar baiwa babansa eh, to ya ya matsayin mm, ɗa zai iya auren baiwar babansa ɗin eh,
ko kuma baiwar mamansa eh.
ɗaɗan ai na baiwar ne na babansa kenan ya za a yi kenan wannan hukuncin to Ah, shi dai da zarar kana ji da zarar ka haifi baiwa to yaran da suka haifa maka to na me ita ne a yaran ka ai shi yasa Allah din ya hana ai duk wannan yana ma magana akan jaizi ne ya halatta auren ne bai zo ya ma magana akan dan nawaye dan nawaye bai wannan maganan ba ai. da naka ne amma zai zama bawan wasu ne shi yasa ai qur'ani ya hana yace wa an tasbiru khairun lakum din ku yi hakuri ku ki auren ku yangu shi yafi muku alkhairi kawai dukiya kake tarawa mutane da ɗanka ne saboda haka ka in matarka ta haifi yara ko goma ne yaran bayin mai gidanta ne dukiyansa ne wannan shi ne saboda haka in ka mutu ma ba zai yi wayannan yaran su sun samu su gaje ka kamar da za mu karanta a babin gado in wani su ya rasu ma ba zai yi ka gaji shi ba dukiyansa a ga dukiyansa din dukiyan mai gidansa ne shi ne ya hana shi ne nan jikan shi ne ya ce wal ya'adil baina nisa'i ya yi adalci tsakanin matansa wa alayhin nafakatu wa sukuna bi kadari wujudihi wajibi ne akan sa ciyarwa da gu- gidan da zai ajiye ta bi kadari wujudihi gwargwadon samunsa ko gwargwadon dukiyarsa an ana cewa wujudu bi- bi dammi ana cewa wujid wujid shine gwargwadon dukiyan da mutum yake da shi saboda haka ciyarwa yakan bambanta gida yana bambanta kowa da gwargwadon hali yake zama wajibi a kansa wala kasma fil mabiti li amatihi babu kaso wato na dauba ga ga baiwarsa baiwarsa ba ba ba ba ba ta kaso a ce yau girkinta ne yau girkin wani babu wala li ummi waladi ya aka nan ummu walad na shi aka ce ummul waladi baiwar ka ce wace ta ta haifa maka da to wannan shine ummul waladi ta bambanta da sauran kuyangun kaɗan ita wacce ta haifa maka da shine za a ce masa ummul walad amma ita kuma wannan ana ce mata ama kawai to duka ba ba su kaso na ranakun girki ولا نفقة للزوجة حتى يدخل بها أو أو يدعى إلى الدخول sannan ba a ciyarwa mm, matar aure ba ta da haƙƙin a ba ta ciyarwa sai mijinta ai, a, sai ta tare gidan mijinta au yud'a ila dukuli ko kuma an kira ta zuwa tarewa gidanta wa hiya mimman yu'ta'u misluha sannan kuma ta kai yadda za a iya tariya tare da ita wa nikahu tafwidi jaizun ya ce auren tafwidi ya ce ja'izi ne wa huwa an yi aqidahu shine su daura aure wala ya kurani sadakan ba su ambasa ambaci sadaki ba a yi aure kawai ba ambaci sadakin ko nawa ba ne shine nikahu tafwidi ya halatta ko yaushe da yin haka tashi ba za a ba da sadakin da bai kai nisabi ba amma auren yayi sun la ya dukulu biya sannan ba zai tare ba hatta ya furi da sai ya ba ta farillanta sadakinta tukunan za ta tare fa'in fara da laha a sadakal misli lazimaha idan ya ba ta sadakin da ake bawa irarenta to ya lazimce ta dole ta karba wayan kana akalla fahiyya muhayyara in sadakin da ya bata bayan wannan auren to bai kai sadakin da ya dace a bawa irinta ba to za ba ta zaɓi fa in karihatu in taki furrika bainahuma sai a raba tsakaninsu illa an yurdiyaha sai da in yazo ya gamsar da ita da wani abin da ta gamsu aw ya furi da laha sadaka misliha ko daga baya da ta ce taki sai ya zo ya bata sadakin da ake bawa ire-irenta fayal zamu wato ya zama tilas ta karbi sadakin wainir tadda a hadu zaujaini in fasakan nikahu bi talakin in idan ɗaya daga cikin ma'aura guda biyu ya yi ridda dukansu musulmai ne ɗaya ya kafurta to auren ya warware amma bi talakin da rantsuwa wa kada kila bi ghairi talakin wasu suka ce kawai ɗayansu yana ridda auren ya lalace ba bukatan saki wai za aslama alkafirani sabata ala nikahihima idan kafirai guda biyu ma'aura in suka musulunta shikenan za su zauna a auren da suka yi a irin na wancan kafircinsu ba sai sun sake aure ba kamar mata mace ne da mijinta kiristoci duka sun je sun yi aure a coci ko irin addinin indiyan dan kundus irin auren nan da suke ana zagaye wuta ana zagaye irin wannan auren suka yi duka biyun suka musulunta ta saboda haka shikenan za su zauna a kan auren da suka yi wancan saboda haka shi aure din an gina shi a bisa al'ada ne duk abin da aka gina shi akan al'ada da sunan aure ne su a gunsu a itikadinsu in suka musulunta kai shi kenan sai a bar su akan auren su na da ba za a ce ai a coci a kai auren a zo a sake ba Eh. kuma yaran su yaran su ne wa in aslam ahaduhuma fa zalika faskun bi ghairi talaqin idan ɗayan su ya musulunta ba duka bi ba to wannan warware auren ne za a yi ba tare da saki ba kawai auren ne alkali zai yi ware fa'in aslama hiya idan kuma daga baya ta zo ta musulunta kana a haƙƙa biha to shi ne ya fi cancanta da ita in aslama fil iddati idan ya musulunta tana cikin idda suna tare sai ta musulunta da ta musulunta to kaga an raba auren kenan za ta yi idda ko za ta yi istibra'i to saboda haka kafin ta gama idda to in shi ya musulunta kafin ta gama idda to shi ya fi cancanta da auren tafiye da kowa saboda haka in ta samu masoya da yawa to shi ne za a gabatar wa in aslama huwa wa kanar kitabiyatan sabata alaiha in shi ya musulunta da kuma auren nasu shi kafiri marar addini ita kuma kirista to shi kafirin da ya musulunta to ita kuma tun da kirista ce to sabata alaiya saboda zai yi musulmi ya auri kirista ahalul kitab fayin kanar majusiyatan fa aslamat ba'dahu idan idan marar addini ce ita fegan ce ba ta da addini ko addinin maguzanci fa aslamat ba'dahu makanaha bayansa kuma sai ta musulunta take kana zauje ne sun zamanto ma'aurata guda biyu wa in ta'akhara zalika faqad banat minhu yace idan kuma yayi jinkiri ba take ba shi yasa yace makana hadin take in yayi jinkiri faqad banat minhu shikenan ta nisanta da shi ma'ana wannan wato bai bai nuna ya shiga tsakaninsu a nan ibn abi zaidin da kai rawa'i abin da ya fada na cewa a duk lokacin da ita ta musulunta a duk lokacin da ji- musuluntansa din ya yi jinkiri to bai nuna ya shiga tsakaninsu wanda mai muktasar yake cewa ko yaushe ne kawai koyaushe ne in dai ya musulunta to kawai za ta zauna matsayin matarsa abin da ake bukata shine musuluntansa ko da ya yi jinkiri ko da ya yi jinkiri da zarar ya musulunta shikenan matarsa ce shi ya bambanta matsalar kashi biyu idan ta musulunta a bayansa take ma'aura ne in kuma ba take ba ne ba ma'aura ba ne ma'anan ta yi bai nuna kamar sun rabu rabu wanda rabu wanda sai an sake musu aure shi ne bai nuna kenan to shi kuma yana nuna cewa madama a madama in dai ya musulunta ko da ya yi jinkiri ba bai nuna za ta zo ta zamanto za ta zamanto matarsa وإذا أسلم مشرك وعنده أكثر من أربعين idan mutum kafiri ne ya musulunta a wajensa akwai mata fiye da hudu falyaktar arba'an ya zabi hudu a cikin su wai fariku baki ya hunna sai ragowar matan sai ya rabu da su wa man la'ana zawjatahu lam tahilla lahu abada duk wanda yayi mula'anar matarsa zai zo yi magana akai ba za ta halitta gare shi ba har abada har abada ba za ta halitta a gare shi ba wakazalika allazi yatazawwaju almar'ata fi iddatiha hakanan wanda ya auri mace cikin iddanta bai idda bai kare ba ya aura wa ya tauha fi iddatiha ya kusance ta kuma tana cikin wannan idda da wannan auren shi ma har abada tsakaninsu ba aure to shi ne ce wala nikaha li abdin babu aure ga bawa wala li amatin ko baiwa illa an yi azana sayyidu sai mai gidansu ya ba da izini wala ta'qidu wala ta'qidu ra'atun wala abdun wala man ala ghairi dinil islami nikah ra'atin mace ko bawa ko wanda baya kan addinin musulunci ba zai yiwu ya zama wali ya daura auren wata mata musulma ba wala ya juzu an yi tazawwajar rajulun ra'atan bai halitta ba mutum ya auri wata mata liyuhilla liman tallaka salasan musamman saboda ya halalta ta ga wani nasa wanda ya sake ta so uku ma'ana su hada baki wala yuhillu ha zalika ko yayi haka da haɗin bakin su wannan auren ba zai halatta ta ba ba za ta halitta gare shi ba haka shi ma wanda ya sake ta wala ya juzu nikahul muhrimi li nafsihi wala ya aqidu nikahan li ghairihi sannan bai halitta wanda yake dauke da ihrami na aikin hajji sannan yayi aure ba wa kansa kanan sannan ba zai daura kuma auren wani ba wala ya juzu nikahul maridi bai halitta a yi auren marar lafiya ba wa yufsaku ko an yi za a wurwure wannan auren wa in bana biya in ya shiga ɗakinta falahas sadaku fi sulusi to sana da sadaki a sulusin dukiyan in ya rasu a wannan rashin lafiyan idan ya aure ta to tana da sadaki a sulusin sulusin dukiyarsa ma'ana a cikin sulusin ne sadakin yake ba cikin dukkan dukiyan ba mubadda za a fara da sadakin a sulusin na kuma wasu haƙƙi da suke ratayuwa suka rataya da sulusin na misali na wasiya da makamantan ko bashi ko abin da ya kama da wannan to da sadakin nata za a fara in ya bayar fa da fari ba Hmm?
in ya bayar da farin ba an ya bayar da fari shi kenan ya yi da shi kenan wala mira salaha sannan kuma babu ba ta da gado za ta da gado saboda musamman ma idan an yi auren ba shi da lafiya rashin lafiyan da ba a zaton zai tashi akwai tuhuma a ciki saboda haka ba ta da gado kamar ya aure ta ne kawai saboda ya mata alfarma bayan rasuwansa ta dan samu wani abu Eh. wala mira salaha ba ta da gado walau walau tallakal maridu imra'atahu lazimahu zalika wa kana lahal mirasu minhu ko da mara lafiya zai saki matarsa to shikenan wannan sakin ya lazamce shi amma tana da gado in ya rasu a wannan rashin lafiyar tana da gado saboda akwai tuhumar cewa watakila yana so ya raba ta da dukiya shine ya sake ta in mata in ya rasu yana da gado fi maradihi zalika a wannan rashin lafiyar nasa in ya rasu to tana da gado wa man tallaka imra'atahu salasan duk wanda ya saki matarsa sau uku lam tahilla lahu bi milkin wala nikahin ba za ta halatta a gare shi ta zamo baiwarsa ba ko ta zamo matarsa ta aure ba hatta tankiya zaujan ghairahu sai ta auri wani miji waninsa wa talaku salasi fi kalimatin wahidatin bid'atun yace saki uku a kalma daya ya ce bidi'a ce wa yalzamuhu in waka amma idan ya auku to ya lazamta ya zama saki uku ne ya ce bidi'a ce mana ba abu ne wanda manzo sallama ya ce ayi ba amma idan ya yi shi kenan saki uku ne ba ɗaya ba ne Eh, kamar da ibnu taymiya ya shahara da wannan mas'ala cewa idan mutum ya saki matarsa sau uku kalma ɗaya to kawai sakin ɗaya ne jamhur sun tafi akan lalle saki hukun ne daga cikin dalilinsu ƙur'ani ya ce attalaku marratani sai ya hada saki biyu da lafazi daya shine marratani din to tunda saki biyu in aka hada lafazi daya biyu ne to uku ma zai zama to uku ne a ƙur'ani ma kara ce cikin hadisan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam wa talaku sunnati saki na sunna wanda manzo Allah ya ce idan za a yi saki a yi irinsa mubahun to shi wannan mubahi ne amma ma'ana in kana mutum yana da- yana so zai iya yin sa وهو وهو شين أن يطلقها في طهر يسكيت cikin sarki ba cikin tana haila ba lam yaqrabha lam yaqrabha fihi sannan kuma a wannan sarkin bai kusance ta ba talakatan sannan kuma saki ɗaya ne zai yi summa la yuti summa la yuti biha talaqan sannan ba zai biye biye bayan wannan sakin da wani saki ba hatta tanka biyar idatu idda sai ta gama idda wayannan abubuwa guda hudu ne na farko ya zamanto tana cikin sarki na biyu a wannan sarkin bai kusance ta ba na uku saki ɗaya rak yayi sannan na hudunsa to in yana so ya kara yin wani saki sai ta gama idda tukuna sai ya kara wani abubuwa hudun nan su ne da dawabidin sakin da shari'a ta amince a yi irinsa wala hurraji a tufillati ta hidu sannan au- matar da tana haila tana haila mana girmanta bai wuce rashin haila ba zai iya mayar da ita shine raji'a din kome ya mayar da ita malam ta dukul fil haidati salisati fil hurra muddin a a iddan da take yi bata shiga haila ta uku ba in ya ce hawi saniya bata shiga haila ta biyu ba fil ama in baiwa ce idan hurra ya ta shiga haila ta uku ko baiwa ta shiga ta biyu a wannan ba maganan komai sai dai sake sabon yin a sabon aure fa'in kanar min malam ta yi ya ce idan tana daga cikin matar da ba ta haila saboda kankantanta awo mimman kada ya isa minal mahiri ko ba ta haila ne saboda ta ɗauke tsammanin haila saboda girma yawan shekaru tallaka hama ta sha'a to zai yi sake ta koyaushe ma wa kazalika alhamilu hakanan matar da take da ciki wa turtaja'u alhamilu malam tada za a mayar zai zai iya za a iya kome ma'ana zai iya mayar da ita raja'a muddin bata haihu ba wal mu'taddatu bi shuhuri ma lam tanqadil idda hakanan matar da take idda da watanni to muddin bata gama iddan ba shi ma zai iya mayar da ita wal aqra'u al aqra din da yazo a cikin qur'ani da lafazi quru wal mutallaqatu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru to ya ce al'atahar ake nufi hiyar al'atahar tsarki ake nufi guda uku ba haila ake nufi guda uku ba a mu malikiya a wajen abu hanifa haila ake nufi bambanci wannan mu da muka ce al'akara din tsarki ne tsarki ne to ba za ta gama idda da wuri ba wanda ya ce haila ne da wuri za ta gama a gane ai in haila ne a ce bayan ka zai ka sake ta gobe hailan ta ya fara zuwa wata ɗaya ya zo kaga biyu da zaran hailan ya zo kawai idan ya gari mu da muka ce tsarki ne in hailan ta ya zo sai ta samu sarki ɗaya sai ta ƙara yin wani haila ta samu sarki biyu sai ta ƙara yin sarki na uku saboda haka misali in aka ce al'akaratu haila ake nufi wacce za ta iya gama idan ta shiga wata biyu ba za ta iya gama ba in kuma aka ce al'atahar ba za ta gama inda akallan wata uku ba to shi ne abin da ake nufi jam'i ne na kar haka ce kar to za ka yi jam'insa akara za ka yi jam'insa kuru in ka yi jam'insa kuru yadda ƙur'ani ya yi jam'insa kamar kalbun ne da kuru ba kalbun mufradi kuru jam'i hakanan kar'un kuru'un wajensa ɗaya ne sannan kuma idan ka ce kar'un ne akra kamar ka ce farsun ne da afras farsun guda ɗaya afras guda ɗaya kamar yadda alfiya mun karanta babin jam'u taksir wa yunha an yutallaqa fil haidi an hana a saki mace tana cikin haila fa in fa in tallaka lazimahu amma idan ya sake ta tana haila shikenan sakin yayi wa yujbaru ala raj'ati amma za ta tilasta shi ya mai da ita malam tankadil ita muddin indan bai gare ba wallati lam yadkhul biha yutalliquha mata sha'a wacce kuma ba ba ta tare ba bai shiga ɗakin ta ba zai sake ta koyaushe in ya so wal wahidatu tubinuha amma in yayi saki daya to yayi bai nunanta ma'ana saki dayan shi a gunsa to ba zai yi kome ba sai dai in yana so ya yi nadama ya ba da sabon sadaki a daura aure shari'a ya yi hakan ne saboda kar a wulakanta mata a mai da su ba komai ba ne ka auri mace ka auri mace kawai kawai ka sake ta tun kafin ta tare gidanka wannan saki ɗayan a matsayin saki uku yake bambancinsa da saki uku sai ki uku sai ta aure wani amma wannan ba ya ta aure wani ba sai ka biya sabon sadaki sai biya amma inda misali ta tare ka sake ta za ka iya kome ka dawo da ita da wancan sadakin naka na farko saboda ta tare yanzu wancan ta cinye sadakin ta kenan cinye ta cinye tana da sadaki bonus ba wasalatu a saki uku kuma tuharrimu ha illa ba da zauje in saki uku ya sake ta to za ta haramta mishi da za ta haramta gare shi a a sai bayan ta yi aure wa man qala li zawjatihi duk wanda yace da matarsa anti talikun ke sakakkiya ce saboda talik din anan ismul fa'il ne amma yana dauke da ma'anar ismul maf'ul ne dalili anan shine a wannan istiqaqi din ba a samun ismul fa'il muzakkar ba a ba a samun a, ismul fa'il ismul fa'il muannas saboda mace ba ta zama talika ba ta da tsakiya ba ta zama talika tunda mace ba ta saki za ka iya kawo ismul ismul fa'il na namiji in ka ce tsali kana nufi wata mata ce wacce aka saki wannan ismul fa'il ne yake zuwa da ma'anan ismul maf'ul me yasa saboda yanayin yanayin lafazin shi yasa ce in ka ce ke mai saki ke mai saki ce ma'ana ke sakakkiya ce kenan fahiya wahidatu saki ɗaya ne kenan hatta yin wuya aksara min zalika sai dai ya yi niyan fiye da haka idan ya ce anti talib din yana nufin saki biyu ne biyu ne in uku yake nufi uku ne amma asalin san ɗaya ne niyya ne zai mai da zai zai mai da shi biyu ko uku wal khulqu a talqatun la raj'ata fiha kul'i kuma saki ne wanda ba komai kwata-kwata a ciki wa illam yusamma talakan ko da ba a kira shi da sunan saki ba saki ne idza atatu shay'an manan kul'i din shine idan ta bashi wani abu fa khala'aha bihi min nafsihi sai ya cire ya tube ta da wannan abin da ta bashi daga kansa ma'ana ya rabu da ita shi yasa wasu suke cewa ba saki bane kawai wannan abin da ta bashi shikenan shine ya raba su amma sharadi ya kasance matsalar agunta ne ita ce ba ta son zama da shi amma shi idan yana son zama da ita to a wannan lokaci ah, ba zai zamanto huli ba wa man qala li zawjatihi duk wanda yace da matarsa anti talikum albatta albattatan fahiyar salasun saki uku ne saboda batta din yana nuna ya yanke tsakaninsu gaba ɗaya saboda haka kalmar batta din yana nuna saki uku ne da khala biya aulam ya da biha ta tare ko bata tare ba wayin kala bariya in yace mata bariya ke kubutacciya ce au khaliya ke ke kada kike kawai au haramun ke kai ke haramtacciya ce au habluki ala gharibiki wanda an lafazi ne wanda da suke amfani da shi in ya faɗi wannan kalima ma'ana igiyarki igiyarki tana hannunki na baki igiyarki a hannunki to a wannan lokaci yana ɗauke da ma'anan saki da suke amfani da shi fahiyar salasun fillati ta halabiya uku ne saki uku ne wayannan lafuzzukan da ya faɗa gaba ɗaya a matar da ta tare wayin wafin lati lami da kulbiya in mace ce wace ba ta tare ba a gidansa to za a yi niyya ma'ana niyyan da aka yi shi ne in ɗaya aka yi niyya ta yi ne in biyu ne biyu ne in uku ne uku ne